الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 11 ga watan muharram a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine biyu ga watan goma a shekara ta 2017 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 56 karatun littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdullahab tare da sharhinsa na malam salih ali sheikh a makon da ya gabata mun gama karanta abinda malam ya rubuta dangane da sharhin hadithin aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad a munasabarsa ta wajibcin shiga addinin musulunci kuma na yi mana alkawarin za mu tattauna akan muhadara musamman akan abin da ya shafi karkasa bid'a zuwa hasana da sayya sai na manta zancen batuna ba sai ɗazu haka abini bashinsa mako mai zuwa in za mu karanta inda muka tsaya makon da ya gabata ko mu dawo kan asalin hadisin bukhari hadisin abu huraira da bukhari ya rawaito kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba bismillah
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك من قاله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن قيل ومن أبى هذا فيه دعية النصر لأنه قال إلا من أبى فراعوا لفظه عليه الصلاة والسلام وقالوا له ومن أبى يعني من هذا الذي أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
نعم wannan hadithi munasabarsa a wannan babi insha Allah ba kumanta ba alaƙarsa da babin shine a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin maganar cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yaki ila sai aka ce da shi wa man aba waye ko yaki ma'ana waye zai zo har yaki yaki shiga aljanna wannan hadisi yana da alaƙa ne da wannan babi ta ɓangaren cewa dole ne a yi ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan a shiga aljanna sannan cewa musuluncin da Allah ya zai yadda da shi ya karɓa shine wannan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi ka duk wanda bai ɗa'a gare shi ba to bai shiga musulunci baki ɗaya ba wajibi ne akan mutum ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga musulunci baki daya to shine ne yake cewa hadha fihi ri'ayatul lafzi wannan hadisi an lura da lafazi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa man aba to sai sahabbai su ma suka tambaye shi wa man ya wa man aba wane ne kuwa yaki yace li'annahu qala illa man aba fara'u lafzahu fara'au lafzahu sai suka kiyaye lafazinsa alaihi salatu wassalam faqalu lahu sai suka ce da shi wa man aba ya'ni man hadha alladhi aba wane ne wannan wanda yake shiga aljanna qala sai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya da'a gare ni ya min da'a to zai shiga aljanna wanda ko ya saba mini to shine yake shiga aljanna ya so ya shiga wuta هذا منه عليه الصلاة والسلام تقرير لأمر عظيم wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatarwa ne da ko ga wani abu wanda yake mai girma wa huwa menene shi annahu la yumkinu ad-dukhul fil islam illa bi ta'ati rasul ba muna ba muna zancan wajibi ne a shiga musulunci ba to ba zai yiwu ba mutum ya shiga musulunci sai ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu idza lam yuti'ir rasula kuma cewa idan mutum bai da'a ga manzo ba sallallahu alaihi wasallam wa yultazam ko wa annahu idza lam yuta dan ya zo ya zo da shi ne a sigar ma lam yusamma fa'iluhu ko yawwa idan ba a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa yultazam bi sunnati kuma alazimci a makalkale wa sunnarsa ba fa innahu lam yadkhul al-abdu fil islam kullihi to bawa ya zama kenan bai shiga musulunci baki ɗayansa ba wallahu jalla wa ala amara bid-dukhul kullihi Allah ko ya ce a shiga musulunci baki ɗaya ne fa qala sai ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa ya ku waɗansa kuka imani ku shiga musulunci baki ɗaya ya'ani udkhulu fi silmi jami'an ku shiga musulunci gaba ɗaya ko gaba ɗayan ku ko kuma gaba ɗayansa shi musulunci kar ku shiga wani bangare nasa ku bar wani bangare wa amar bi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarni da da'ar manzansa sallallahu alaihi wasallam duk wannan mun yi a makon da ya gabata yawwa to sai ce wa hadal hadith wannan hadisi fihi a cikinsa za mu fahimci anna man ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa maw'udun bi dukhulil janna duk wanda ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an masa alƙawarin shiga aljanna kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba هذا من أحاديث الوعد وليس من أحاديث الوعيد ويأتي الوعيد في آخره إلا من أبى إلا من أبى ذاك تنبيش كيل من من أبى سيسمي من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني مي فقد أبى saboda yana son ya kare da abadin da zai ce wa man asani da khalal na tunda kishiyar aljanna ita ce wuta to amma saboda ya fara da wannan lafazi shine ma'anar ri'ayatul lafzi su sun yi ri'ayatul lafzi shi ma a amsa sa ya kula da haka kuma ma'anar ƙin shiga aljanna ai shine me shine son shiga wuta da fifita shiga wuta Allah tsare mu to wannan hadisi abin da ke nuna mana kenan kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba wa hadha fihi ta'zimun li ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya ji wannan hadisi ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana me muhimmanci da kuma girman da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum mun sha faɗar wannan abu mun sha nanatawa babu shiga aljanna ga wanda bai da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba masa fi aqaidihi aw fi a'malihi fi shari'atihi duk wanda ya saba masa a aqidu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ya ƙi bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata aqidar daban to wannan shi ya zabi ya shiga wuta shi ya zabi ba zai shiga aljanna ba sannan duk wanda ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi shari'atihi a shari'arsa to shi kuma yakhtalifu al ba kamar aqida ba baina an yakuna ma tarakahu mukaffiran aw lam yakun mukaffiran in mutum ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'arsa to ko dai ya zama abin da ya bari din ya ƙi bi wani abu ne da ke kafarta mutum sai dai idan mun kalli kuma ma'anar ƙin bi in ƙin bin akwai kaskantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da ƙin karɓar ma abin da ya zo da shi to wannan kuma zai shiga hadda kafirci a samu amma in rashin yin da'a ne ta bangaren wani aiki saboda sakaci ko makamancin wani uzuri to wannan ba za a kama mu idan uzuri ne ba za a kama mutum da laifi ba in kwa da sakaci ne za a kama mutum da laifi muddin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaba daya ikibin umarnin sa ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ba za su imani ba har sai sun sanya kai ne mai hukunci a tsakaninsu kuma sannan ya zama a zuciyarsu ba za su samu wani sofa ne na wani kyama ga manzan Allah sallallahu alaihi ko abin da ya zo da shi ba shari'arsa kar ka ji kyama a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo da ita gaskiya ne ko duk abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma wajibi ne a yi masa da'a a kansa kuma sai mutum ya miƙa wuya ya yadda ya yadda cewa wannan umarni ne na manzon Allah sun shi ma kuma ba daga kashin kansa ba daga Allah ne Allah ne ya aiko shi domin shi manzo ne tunda Allah madauki ya daidaita wajen abin da ya shafi biyayya to da biyayyar Allah da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya ne ba wai dan manzon Allah shine Allah ba a'a saboda Allah din shi yace abu manzon Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah kun gani wanda ya da'a ga manzon Allah to hakika yayi da'a ne ga Allah domin Allah ne shi ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu zo mu ji abin da malam zai gaya mana akan haka yace wa qad zakara al ulama'u malamai sun ambata anna ta'atar rasuli cewa da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana amran biha umarni da ita ja'at fil qur'ani akthar min 30 mawdi'an ko wuri 33 kamar da wasu malaman suka ambata ma'ana sama da 30 wasu malaman sun haddade cewa tala wuri 33 aya 33 Allah madaukaki yayi umarci musulmi muminai su yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluha fiha al'amru bi ta'ati nabi a cikin dukkan waɗannan ayoyi akwai umarni na cewa a yi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa adamu mukhalafatihi kuma kar a saba masa ka ƙaulihi jalla wa ala kamar faɗin Allah maɗuki da yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wanda ya da'a ga manzan to hakika ya da'a ga Allah wa ka ƙaulihi jalla wa ala وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سورة النور كما كي داء جمنزن كو أجيك أنكو معنى إن كن داء جمنزو تزا أجيك أنكو وكقوله جل وعلا كما كمر فإن علم لكيدك تيوى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم للي ودنن da suke saba umarninsa ya ba da umarni sun saba to waɗannan falyahzaru su ji tsoron su kiyaye me za su kiyaye an tusibahum fitnatun dan kada wata musifa ta same su ai wata fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma wato wata azaba mai radadi ta same su kaga ashe kenan in an bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kibi za a haɗu da me za a haɗu da fitina fitina musamman fitinar addini Allah na fitinar mutum addini kowace fitina kowace irin fitina mai sauƙi ce in an kwatanta ta da fitinar addini mai ce fitinar addini Allah sanya maka kokonto a addini Allah tsare ko ya sanya wa mutum daga yana sunna ya koma bid'a ko ma a jarrabe shi gaba ɗaya addini ya daina gaba ɗaya wannan fitina ce ba ƙarama ba kana da'a kana da'a a matsayinka na mutumin kirki Allah jefa ka cikin ya jefa ka cikin wani babban zunubi wanda da baka yi shi ba wani Allah jarrabe shi sai ƙarshen rayuwarsa sai ga Allah jarrabe shi da fitintunun zunubi da saban Allah da karkacewa duk wannan fitina ce aina a addini fitina ta duniya kuwa gashi nan bala'o'i iri jarabawa hatsarin mota ne mutuwar ɗaya mutuwar masoyi da sauransu da rashin lafiya Allah jarrabe ka da wata rashin lafiya to duka gwanda wannan da Allah ya jarrabe ka a addinin ka a ce ka bar da'a ga Allah ka bar da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuna hadisin ko asar na al-Imam Malik anan inda ya amfani da wannan aya فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم lokacin da mutumin nan da kullum muke ba da kisarsa da ya zo ya tambayi imam malik ya ba shi izini ko yana neman fatawa shi zai koma cikin gari a madina lokacin da aka zo dul hulaifa za a kama hanya zuwa maka za a yi shiga ihrami sai shi shi a ba shi izini ya koma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin madina ya ɗauko ihrami daga nan mai imam malik ya ce masa yace ina tsorace maka fitina yace wace fitina ce bayan wahala ce yan miloli ne ni na ƙara wa kaina wahala sai ce kana sa ran za ka samu lada akan wata ibada da za ka yi wa Allah wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ladan ba wannan ita ce fitinar shine tuna masa wannan shine karanto masa wannan aya masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kiyaye kada wato wata fitina ta same su kada kuma wato ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su yace wa nahu zalika min al-ayat da dai makamantan waɗannan na ayoyi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum an wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin kashi nan dai ayoyi da dama يا أيها, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دو أن أيوني غسنا ددامة تسكي مغانا أكن داعا من زن الله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوا من تبا مغانا أكن تتوى وسكن فسر وما آتاكم الرسول فخذوه أبن منزو يباكو فخذوه تند أنت فخذوه يباكو نيكو كويزومكو دشي duka a siyakin ana magana akan abin da ya shafi ba da fai'i abin da manzo ya ba ku ku karɓa to amma ƙarshen ayar zai nuna mana maganar da'a ake yi maganar umarni ne shi yasa ya ce wa ma hakum an hufantahu ba ce aka yi wa ma haramakum wa ma mana'akum fasbiru ba ka aka ce ba yawwa kaga wannan ashe ba ana zancen wani abun duniya ne da zai baku ba wa ma nahakum an hufantahu ashe farkon maganar ma abin da ya zo muku da shi min awamir shar'i to ku yi imtisali ku bi shi abin da kuma ya hana ku yace kar ku aikata fantahu ku hannu daga aikata shi sannan yace wa qad kataba al-imam ahmadu rahimahullahu ta'ala kitaban aziman sammahu kitaba ta'atir rasul kun ga muhimmancin abu imam ahmad bin hanbal ya rubuta littafi ya sa masa ma suna a littafi ne babba babba ana nufin wajen alkadarinsa da girmansa ba girman shafinsa ba da takaddunsa girma wajen abin da ya kunsa ya sa masa suna kitaba ta'atir rasul littafin da'ar manzo sallallahu alaihi wasallam wa zakara fihi كل الآيات التي أمر الله جل وعلا بها طاعة الرسول أتكي يا أنبشي دكا من آيون دسكي مغنى أكن طاعة الرسول وقم يد ما لمسكي musamman irin su imam ahmad din da makamantansu na magabata suke mai da hankali akan nassoshin shari'a nassoshin shari'an nan daga cikinsu ake ɗaukar shari'a ba dama mutum ya tafi wani wuri ya zama ya samu wani source na ciro shari'ar in ba ƙur'anin ba da sunna da kuma ijma'i na sahabbai musamman a na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummomin da suka zo bayan su da haka babban abu shine mutum ya kiyaye ya san cewa ba dama addinin nan ya yiwu in fa ba a riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba sane ce wa zakara fihi kullal ayati allati amara Allah jalla wa ala biha bi ta'ati rasul wa huwa kitabun mafqud amma wani kitabun yanzu babu shi ya bata minhu muntakhabat akwai wasu zababbun wasu wurare da aka samu wani ya ciro wannan wani ya ciro wannan daga cikin su shine muntakhab selection abinda aka dan yi selecting aka fito da shi daga cikin wannan littafin ka san wani lokaci malami zai rubuta littafi sai ɗalibansa su kwakwafa ko su ciri wasu abubuwa daga ciki ba duka ba to sai babban littafin ya bata sai a samu su waɗannan ɗin to kun ga wannan ai wani abu ne da aka ciro daga wancan littafin alhali asalin babu shi ya bata to na asalin dai babu na al-Imam Ahmad mai wannan suna kitab ta'atir rasul littafi da ke magana akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tuna a irin wannan munasaba da yake cewa malam ya ambaci imam ahmad ya ambaci dukkan ayoyi da suka zo a qur'ani kakaf din su dangane da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna min wani karfin istihbari da na shaida istihbari shine saurin halarto abu da tuno shi na malamin mu malam Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr na jin basin ko na taba ku labarin anan wata rana yana koya mana abin da ya shafi الإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء inda shi ba wannan lecture ce ta musamman darasi ne kamar ka ce course ne na musamman imani da littattafai da imani da manzanni ai suna cikin rukunin imani to dai zo kan wannan sai ya faɗi wata kalma akan annabi Musa alaihi salatu wasalam to annabi Musa shine annabin da yafi ambato a Qur'ani ma'ana aka fi ambatansa adadin ayoyin da suka ambaci annabi Musa sun fi adadin ayoyin da aka ambaci kowanne annabi hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan Muhammad sau hudu aka ambace shi a Qur'ani to ban Allah nan da ya tashi yana gaya mana wannan sai da ya koro dukkanin ayoyin alqur'ani sai da ya minti 40 a istihzarin kawo waɗannan ayoyin kawai nuna maka ƙarfin haddar Qur'ani tun daga bakara ya ɗauko sai da ya zo aya ta ƙarshe da a cikinta aka ambaci annabi Musa alaihi salatu wassalam suratu ash-shams ko na suratu suratu shams ne ko a suratu al-a'la na'am tun daga suratu al-baqara sai da ya biyo duk ayar da yake akwai sunan annabi Musa a ciki sai da ya kawo ta wannan falacca ce yake wani nuna maka yadda malamai suka tsaya suka haddace alkur'ani irin hadda ta gaske ba irin tamu ta shafi-shafi ta zamani yanzu Allah kyauta Allah ƙara mana sabati to sai ce akwai muntakhabat na wannan littafin au qita'un fi adadin min al-kutub amma ko kuma akwai wani yanki shine qita'un yankoki fi adadin min kutub a wani adadi mana a wasu littattafai daban-daban ka akhiri masailil imam ahmad kamar a ƙarshen littafin masail na al-imam ahmad bin hanbal duk da wannan akwai riwayoyi daban-daban ne riwayoyi daban-daban saboda yawan ɗaliban na imam ahmad kowa yana da riwaya ko akwai riwayoyi dai da yawa da aka ruwaito masail na imam ahmad ma'ana in an ce masail a gun malamai abin da suke nufi tambayoyi da aka yi wa imam ahmad kamar ka ce fatawa na imam ahmad wani ɗalibin sai tambaye shi irin dai da kuka ga mudawwana a mazhabar malikiya to shi kuma masail na imam ahmad bin hanbal a mazhabar hanbaliya matsayin su dai haka suke ɗalibansa ne na kusa su ne suke tambayarsa me za ka ce akan kaza sai ce kaza me za ka ce akan kaza to a cikin wannan masail na imam ahmad akwai wani wasu yanki ko yankoki na wannan littafi mai suna kitab ta'atir rasul wa kama wadi'a hakanan kuma akwai wasu wurare fi bada'i'il fawaid ibn al-qayyim man ibn al-qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawziyya yana da littafi sunansa bada'i'ul fawaid akwai kuma littafin alfawa'id daban mujalladi ɗaya alfawa'id sannan yi littafin bada'i'ul fawa'id kamar yace maka fa'idoji masu kyau masu tsada na daban su a zamanin su waɗannan bayan Allah in suna karatu duk littafin da suke karantawa to kuma suna da abin da ake ce ma kashkul kun taɓa jin kashkul kamar daftar ko exercise book suna aje shi a gefe dan karami duk abin da suka karanta da ba za ba lalle su sake dawowa kansa ba in suka ga wani sabon abu wata sabuwar fa'ida sai su rubuta su yi jotin kamar da ake cewa jota yawwa shine kashkul da larabci to sai a rubuta dan wani abu na fa'ida to irin waɗannan ne yake hadawa yake hadawa na fa'idoji sai ta da littafi mujalladi guda biyu duka fa'idoji ne yi maka magana a bangaren tafsiri a bangaren aqida a bangaren nahwu bangaren balaga bangaren mustalahul hadisi abubuwa da dama za su nuna maka waɗannan bayan Allah hakika sun yi karatu kuma sun ba da lokacinsu ga karatu ba su ɓata lokacinsu a wani abu ba karatu ba a kiransa ɓata lokaci duk abin da ka karanta a duniya baka ɓata lokaci ba kawai abin da za a ce in har ka iya tamyizin abu mai amfani ka ɗauka abu marar amfani ka watsar to duk abin da karanta ba shi da za a ce ba za a ce ka ɓata lokaci ba sai idan karatu ne wanda yake akwai ƙuruƙurin saɓon Allah ne dama an hana an gane wani amma in dai karatu ne ka karanta wani abu ko me ka karanta to za ka samu wata fa'ida shi karatu ba a hasararsa ko ɓarna ce ka karanta ta to za ta taimaka maka ka gane gaskiya yadda ya kamata ko ba haka bane kamar da sai na umar ke cewa إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية igiyar musulunci ana warware ta kulli-kulli in aka samu wani mutum wanda bai san jahiliya bai rayu a musulunci me yake nufi ma'ana wanda ya san jahiliya ya fi fahimtar musulunci yadda ya kamata kamar yanzu ne ka ce wanda da ba musulmi ba ne ya rayu rayuwa da ba ta musulunci ba ya yi abubuwa da dama na saɓan Allah da kafirci shiga nan fita nan ya ƙware to sai kuma yi musulunta to ya fi fahimtar musulunci fiye da wanda aka haife shi a musulunci bai karatu ba ko ba haka bane to wannan shine abin da ake nufi ta haka ba a hasara a karatu ka ware lokacin ka ɗalibin ilimi ka yi karatu ka yi ta karanta abubuwa ka samar da manhajiya taka ka ware lokaci a irin wannan manhajiyar wasu malamai suna ba da labari akwai wani bawan Allah da yake cewa ya karanta fatuhul bari sau bakwai a rayuwarsa kun san fatuhul bari juzu'i nawa ne shi kafin ka zo kan juzu'in wannan da fatuhul bari sananne wanda da daddan mu da muka sani abin nan bugun darus salafiyya haka ake ce mishi wani wani wata matsaba ashe sunanta kenan mujalladi goma sha uku in ka hada da shimfidar da ya da bayanin da ake cima hadiyus sari shi kuma juzi ɗaya ne shi ma in ka hada juzi goma sha hudu kenan to kowanne haka yake ɓakko ɓakko ba wai ƙanana ba ne yawwa manya manya ne kowanne ya kai shafi ɗari shida zuwa bakwai wani shafi ɗari biyar gwargwadon size ɗin bugun fa ce wani ya karanta shi sau bakwai ya je daga farko ya tafi har ƙarshe ya dawo yanzu mutane duk mun sakalce da harkar wayoyi da kwamfuta wani karatun ma gaba ɗaya bayi a samu littafi ya zama shine abokinka karanta wannan karanta wannan baka gane ba wuce ci gaba karka dawo ka ce sai ka tsaya ka binciki dictionary sannan ka san ba a karatu haka ko littafin wani language kake koya ko turanci kake karanta novel ko me karatu haka kawai ake ka gane ba gane ba ci gaba yau to da haka ake yi a hankali hankali sai ka dawo ka samu lokaci kuma sai ka rika bibiyar inda kake bukatar a canjin sai ka tambayi malami ka tambayi nan ka tambayi nan amma an ka ce kalma ɗaya in ta cike maka sai ka tsaya ka binciko ka jawo mu'jam ka jawo wannan sannan sai ka kwana uku baka shafi uku ba da haka karatu dagewa ake a yin sa kuma kana yi kana sabawa musamman kana da larabci larabcin kuma za ka same shi kana yawan karantawa duk iyare kana yawan karatu a cikinsa za ga insha Allah Allah na bude maka kana samun karatu a cikinsa Allah ya taimake mu akan amfani da lokacinmu da muna karatu wasu abubuwa da suka shagaltar da mu yanzu duk da ba su shagaltar da mu ba mutum zai zauna maka yanzu yana facebook yana whatsapp sai awa goma sha biyu awa goma sha biyu online ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan da zai zauna ya yi zikiri na minti talatin ya fi masa wannan abu duka to ballantana a ce ya ɗauko littafi ya fara karanta daga farko yanzu wane ne a cikinmu daga gama wannan darasin ya koma ya ɗau wannan littafin ran da aka yi a ranar ya karanta abin da mu karanta ana samu na sani insha Allah kai insha Allah ma dukan ku haka kuke Allah ya mana albarka to mu je sai yake cewa au يو وكآخر مسائل الإمام أحمد وكمواضع في بدائع الفوائد ما قلنا بدائع الفوائد تتسعيد مكو لابن القيم ونقولا لابن تيمية دكما ما قلنا دا أكا تشرو لابن تيمية شما أتكين تشرو ورزيتي قال الإمام أحمد سي كاوانا يسي الاتافن سا طاعة الرسول وانا دي أنا فأنا من دين نونا من مهمة للتافن دا موضوعي وفي إعلام الموطئين cikin littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin sunan littafin kenan shi ma mun sha magana akan sa ko da yake magana akan me ka'idojin da usul na fatawa da kuma suwaye mashhuran masu fatawa da kuma yadda mai fatawa ya kamata ya ladabtu ya yi karatu yadda zai ba da fatawa da yadda zai guje wa fatawa kuma duka إعلام الموقعين عن رب العالمين يا سامس سنة الموقعين saboda wanda ya ba da fatawa kamar ya sa hannu ne muwaqqi shine tawqi'i tawqi'i shine signature duk wanda ya ba da fatawa akan abu halal ne ko haram kamar ya ce ne ni wani dan wane na sa hannu cewa Allah ya yarda abu kaza halal ne shine ma'anan fatawa yawwa to shi yasa ya sa dan ya tsoratar da masu fatawa ya nuna musu dokoki shine yasa wannan suna din ilamul muqiin ar-rabbil alamin ita ila akhir dalika a cikin wannan littafin ma akwai wannan magana ta wannan littafi ta'atir rasul yace al-maqsud kada in shiga kada zance abinda nake so in bayyana maka shine annal ulama ihtammu bidalika malamai sun himmatu da haka da wannan abun wannan abun ta'atur rasul da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bi ta'atir rasul li'annaha asasu liltizami bil islam domin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ginshikin riko ma da musuluncin baki daya riko da addinin musulunci gaba ɗayansa yana yana tattare ne karkashin kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce to qur'ani fa qur'anin wa ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai ne suka kawo mana daga manzon Allah sallallahu shi kuma daga wa ya karbo daga Allah shi Allah ya wahayi dan haka yafi kowa sanin qur'ani sannan maganganunsa kuma da suke sharhi da kuma bayani na qur'ani din dole sai an bi su فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيوبا mutum ya shiga addinin musulunci sai ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qauluhu alaihi salatu wassalam kullu ummati mal muradu bil ummati huna ta me ake nufi da wannan da al'umma anan a wannan hadisi da yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba mana yace al'ummatu huna قد يكون قد يكون المراد بها أمة الدعوة zai yiwu a ce abin da ake nufi da al'umma a nan ummatu da'awa an an bi hakika ba ummatu da'awan ba ne amma yana faɗa maka ne cewa wasu za su iya cewa ummatu da'awa kuma ga abin da ake nufi in sun faɗi haka amma me ake nufi da ummatu da'awa malamai suna kasa al'umma zuwa kashi biyu dangane da matsayinsu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatu da'awa ita ce al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gare ta dan ya kira ta sawa'un an karba ko ba a karba ba kaga kenan ashe ana zancen suwa kenan da musulmi muminai da kuma kafirai kowa in dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu to sune ummatu da'awa duk wanda aka haife shi daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama manzo ya zama shine mai kawo shari'ar Allah ya gaya wa mutane to duk wanda yake da rai a wani lokaci yana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana nufin ummatu wace addawa waɗanda suka amsa kuma suka karbi la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka yi imani wannan su ake cewa ummatul ijaba to wannan da yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba wanne ake nufi ummatul ijaba ko ummatul da'awa to mu je mu je yawwa yace qad yakunu al-muradu biha ummatu da'wa zai yiwu a iya fassarawa a ce ummatu da'wa ake nufi tunda al'umma su ne dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki kaga kafirai su ne suka ki ko yawwa idan ummatu da'wa ne fa yakunu al-muradu bil lafzi annahu la yadkhulu aljannata illa man kana ala alislam kun gani sai zama abinda ake nufi ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu a musulunci ko sai wanda ya mutu a musulunci ya'ani kullu ummati allati bu'istu ilaihim shine ma'anar wannan ummatu da'awa duk al'ummata wadda aka aiko ni zuwa gare su yadkhuluna aljannata illa man abata ati sai wanda ya kida a gare ni wa ma'ana zalika to in mun ɗauki wannan fassarar cewa ummatu da'awa ne annahu man lam yastajib lirrasuli to duk wanda bai amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kenan wa lam yakun musliman bai zama musulmi ba fala yadkhulu aljannata to ba zai shiga aljanna ba wa abbara bi qawlihi da fadin sa dai ce yadkhuluna aljannata dan ya kawo litashwiqi fil iltizami bi ta'ati dan ya kwadaitar da mu ne ya sa mu shauƙin mu ji kwadayin lazimtar da'a gare shi hadha qalahu ba'dhum wasu malaman haka suka ce malam salih ali shi yace walakinahu laysa bijayyidin wannan maganar ba dai- ba mai kyau bace mana ba ita ce daidai ba dai shi yake nufi mm wasahihu ingantacciyar magana allazi alaihi ahlul ilmi huwa thani ingantacciyar magana ita ce magana ta biyu wa huwa anna qawluhu kullu ummati yani ummatul ijaba abinda ake nufi al'umma ta wadda suka ce la ilaha illallah suka yadda yawwa wa hum ahlul islami su ne musulmi kulluhum yadkhuluna aljannata illa man aba dukhul aljannati dukkanin su za su shiga aljanna sai wanda ya ki shiga aljanna qila wa man aba aka ce wane ne ya ki qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mun da'a ya shiga zai shiga aljanna wanda ya saba mun ya ki ai aba an aba yani aba dukhul aljannati ma'ana ya ki shiga aljanna kun gane wannan zancen ko ba ku gane ba Hmm? kun yadda mutum ijaba din ce ko addawa Hmm, na ijaba ce yawwa to sai ce idza taqarrara zalika in wannan ya tabbata a zuciyarka ka yadda da shi fa hal man asar rasula la yadkhulu aljanna to yanzu kenan zamu fahimci duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba Hmm? yawwa akwai bayani wanne irin saban ko yawwa ya danganci irin saban to sai ce zahirul hadisi na'am in ka kalli zahirin hadisin haka ne cewa wanda ya saba manzo Allah sallallahu ina zashi tunda ya ki shiga aljanna ina zashi babu wani wuri hmm. dama gida biyu ne ko akwai na uku ba aljihun wani ba kowa ba wani insa babu har ashabul arafi yan lokuta ne kaɗan za a gama da kes ɗinsu Allah ya sa su aljanna yawwa banda nan ba wani wuri da aka ambata ai na uku ko dama wuta ne aljanna da ashabul arafi a inda za su tsaya to su kuma dama lokacin isabi ne wani hali ne na musamman da zai auku waɗanda istawat hasanatuhum ma sayyi'atihim Allah madauki kuma ya gafarta musu daga baya sa su aljanna kaga ashe kenan ƙarshen lamari da wuta ce da aljanna in mutum ya ƙi aljanna kenan ina za shi to shine zahirin hadisin aiko to sai ce la yadkhulu aljannata man asara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu hina idin yakunu min ahli alwa'idi a wannan lokacin zai zama yana cikin ma'abuta cancantar azaba da narko lakin ad-dukhul lakin ad-dukhul ila aljannati ala qismaini sai dai abin da ya kamata mutum ya gane shigar aljanna kashi biyu ne iri biyu ne mun sha faɗar wannan anan ko mun wuce shi haka ba sau ɗaya ba a tun a karatunmu na arba'unan nawawiyya tsayi muji alƙismul awwal shiga aljanna iri biyu ne iri na farko dukhulun awwaliyun yawwa ai kun taba jin wannan yawwa dukhulun awwali shigar aljanna karan farko kai tsaye ra'san ba tare da an je an azabtar da mutum sannan a dawo da shi ba shine abin da ake nufi awwali eh karan farko ya'ni dukhula in sahha ta'bir mubakkir in daidai ne a kira shi mubakkir ali shiga ma'ana mubakkir da wuri ana nufin dai kafin ka je ko ina a shiga mubasharatan دخول في أول الأمر يوا شجا تنكرم فرقو بعد أن ينقضي الناس من الحساب bayan an gama mutane sun kare daga hisabi fa innahu yadkhulu aljannata fi anin awwalan ma'ana a zamani na farko mubakkirina fi dukhul suna masu gaggawar wato wurwurin shiga an fahimci wannan kamar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa za su shiga aljanna mutum dubu saba'in a wata riwayar wata siffar kun san wannan hadisin da karanta ko mutum dubu saba'in za su ga aljanna biduni a hisabin wala azab ba tare da hisabi ba babu kuma azaba a wata riwayar an faɗe su sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum na farkon su ba zai shiga ba har sai na ƙarshe ya shiga ya kenan yawa gaba ɗaya za su shiga haka za su ga kaman wannan ya kama hannun wannan wani ya nuna maka kofar aljanna da faɗi take mutum dubu saba'in ne za su shiga suna kama hannu wannan na jikin wannan sahu guda yanzu sahun masallaci na mutum ne saba'in so kaga saba'in kaga sau dubu a layi ɗaya haka za a tafi to haka za a shiga babu wanda za a ce ya riga wani shiga tare za su shiga to waɗannan su ne 'yan adduhulul awwali makamantansu da kuma duk wanda dai ya shiga ba tare da an azabtar da shi ba shi ma dukulun awwali ya samu as'alullah an yaj'alani wa iyyakum jami'an min haula wal qismu thani yanki na biyu dukhulun mutaakhir shiga jinki abin jinkirtawa shiga aljanna wadda aka jinkirta ma'ana daga baya wa haula'i هم من شاء الله جل وعلا أن يدخلوا النار waɗannan su ne waɗanda Allah ya nufi ya so ya ga dama su shiga wuta fayu'azzabu fiha sai a musu azaba a cikinta bi qadri a'malihim gwargwadon ayyukansu ma'ana sannan kenan saboda imani sai a fito da su sai a sa su a aljanna wai wani ya ji wannan sai ya ce to ai ko wannan din ma mu samu zancen aljanna yan uwa Allah abin da yake so dangane da kai a maslaharka kar ka taba tambayar abin da yake ƙasa ƙasa Allah ya mallaki komai ba mai rowa bane ka in za ka roƙe shi kamar da bahaushe ke cewa da babban masaki din nan ko wannan dai fassara ce dai haka yawwa amma ka san masaki bai kai ka ɗauki abin da za a baka ba na Allah ne amma dai misali ne hausa ce kuma mai kyau ba ta da matsala to duk abin da za ka roƙi Allah ka roƙi babban ka roƙi alfirdausil a'la kar ka riƙa ganin saboda ayyukan ka miyagu ai ni ban isa ba yaushe zan ma roƙa na san ba zan samu ba wannan ba hukunci ne daidai ba ka sa kyakkyawan fata dangane da Allah madauki cewa zai iya gafarta maka in ga dama ya gafarta maka ya ce ka wuce yanzu ku tuna dan aljanna na ƙarshe mai shiga aljanna mutum na ƙarshe mai shiga aljanna ai kun san hadisinsa da manzo Allah sama ya bamu labari cewa za a tambaye shi me ka tuna na alheri ka taba ganin alheri bai san wani alheri ba tun da yake me za ka iya tunawa na wani aikin kirki da ka aikata ce shi kan ba wani aikin kirki da ya aikata barna kawai ya ta yi sai a fito masa da bitaka wani kati kamar complimentary card sai a fito masa da shi a jiki an rubuta la ilaha illallah sai ce ka tuna wannan kai kana cikin ahlu la ilaha illallah sai ce i ya tuna wannan sai ce doka saboda wannan je ka shiga aljanna duk an gama hisabi kowa ya shiga shi ya fidda rai gaba ɗaya wuta za shi sai Allah maɗauki ya masa wannan irin rahama sai a ce je ka shiga don haka mutum ba a son ya rika jin cewa Allah zai azabtar da shi Allah baya son sa Allah baya son haka ka rika tsoron azaba amma kuma kullum ka rika tuna mai rahamar Allah ka rika balansin din su wuri guda Allah baya san kanuti kanuti shine dama fidda rai ka rika jin cewa Allah shi kullum azaba yake yi Allah ba zai maka rahama ba sai Allah ya nuna maka a'a kai baka isa ai maka haka ba har a ce kai ka kai girman da za a tuna da kai har wai ba za a gafarta maka ba baka isa ba Allah kenan Allah gafarta mana zunubanmu to sai yake cewa faddukulu fin nususi don haka shiga wato dukul aljanna shigar aljanna a cikin nasoshi nau'ani nau'i biyu ne dukulin awwali au mubakkir shiga tun karin farko farko wa dukulin mutaakhir da kuma shiga ta ƙarshe ƙarshe bayan abin da mu karanta abin da ya amfani da shi dukulun awwali wa dukulun mene ma'ali dukulun ma'ali haka ya ambata a baya da nake gaya mana mun karanta a baya ko duk dai shi malam salih al shek ne ke faɗi me ma'anan ma'ali daga- na ma'al ba ma'al na ɗaukaka ba ma'al na hamza da madda dukulun ma'ali ma'ana shiga ta ƙarshen makoma ma'ana bayan an yi azaba ga mutum to kuma sai a fidda shi a sa shi a makomarsa ta ƙarshe ita ce aljanna Hmm. muna roƙon Allah maɗauki shigar da mu dukulan awwaliyan a gafarta mana zunubanmu to amma fa mu daina zunuban wannan shine babba ka sa ran wannan abun ka daina zunuban ka daina sabawa Allah kuma ka sa ran cewa Allah zai gafarta sai ce faqad yunfa dukhulul jannati zai yu a kore shiga aljanna wa yuradu bihi nafiy dukhulil awwali aw dukhulul mubakkir abin da ke magana anan shine zaka iya samu a nassoshi ko a qur'ani ko a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a ce wani ba zai shiga aljanna ba ko a faɗo ni mai laifi a ce mai laifi kaza ba zai ji ƙanshin aljanna ba kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗi wanda ya nemi ilimi ilimin da ake nema domin Allah shi kuma bai nema don Allah din ba sai ya nema domin ya nemi duniya da shi ko ya rika alfahari akan malamai ya rika nuna yana gogayya da su to ba zai ji ƙanshin aljanna ba ƙanshin aljanna kuma ana jin sa tun daga tafiyar shekara kaza shekara kaza a kun san wannan hadisi da kuma hadisin kasiyatin ariyatin ko mata masu ga su da tufa a jikinsu amma kuma tsirara saboda ba su suturce kansu ba su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a kansu ko cewa ba za su ji ƙanshin aljanna ba wannan mubalaga ne cewa ba za su shiga ba ma'ana domin ba za ka shiga abin da baka ji kanshinsa ba kanshi ake fara ji ai kafin a shiga abu ko to duk wanda aka ce ba zai ji kanshi ba ma'ana ba zai shiga ba to abin da ake nufi da wannan ba za a shigan ba shine a duba aikin mutum idan kafiri ne to ba zai shiga ba har abada kuma ma'ana la yadkhuluha la awwaliyan wala ma'aliyan ba zai shiga aljanna ba ko karan farko ko daga baya in dai kafiri ne in kuma mumini ne ya mutu yana sabo to wannan shine sai a ce ya dukuluha imma dukulan awwaliyan idza ghafara Allahu lahu ko aw dukulan ma'aliyan idza azabahu Allahu thumma akhrajahu min an-nari wa adkhalahu al-janna ko dai ya zama kafiri to shi wannan babu zance kawai wuta zai dawwama in ko mumini ne to sai ya zama ko dai Allah maɗauki ya gafarta masa karan farko a ce je ka an yafe sai a shiga aljanna ko kuma bayan an masa azaba sai ya zo ya shiga a wutar jahannama an fahimci wannan wannan shine kun ga zai yiwu a irin wannan gwargwadon laifin ne shine ke tantancewa wanne irin shiga mutum zai yi wa aljanna Allah sa kun gane abu yau don haka karka go abin da wannan bangare yake koya mana shine wajen mu'amala da nususul wa'id nususul wa'id ana faɗar su ne don bayanin cancantar hukunci da kuma bayanin tsoratarwa ba lalle ne wanda ya yi laifin da aka faɗa a cikin nususul wa'idi ya zama cewa za a yi masa wannan wa'idin ba Allah zai iya gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da ka shi sa ka'idar ita ce wannan ayar ba aya da take karfafa aqidar ahlus sunna a babin alwa'd wal wa'id irin wannan cewa in mutum ya mutu yana kafirci yana shirka to zai dawwama a wuta to ma duna zalika ai ma duna shirki in mutum ya mutu yana yi to shine tahta al mashi'a in sha Allah ghafara lah wa in sha'a azaba in sha Allah an fahimci abu ina ne sai ce yawa ka hadisi ka hadal hadisi kamar wannan hadisin فقوله عليه السلام كل أمتي يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة ذاس شقاء الجنة أولا مبكرا فهكذا كفسر وانا حديث أنقاني كل أمتي عندي كفسر أمة الإجابة تو يدخلون الجنة إلا من أبى معنى يدخلون الجنة دخولا أوليا duk al'umma ta za ta shiga aljanna shigar karan farko sai wanda ya ƙi to shi wanda ya ƙi halinsa biyu ne ƙin nan abin da ake nufi ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saban nan in ya kai ga kafirci menene to wannan ba zai shiga ba gaba ɗaya in kuma bai kai ga kafirci ba to in Allah ya so ya gafarta masa in kuma Allah ya so ya azabtar da shi la yadkhulu aljannata wa sai ce menene la yata'akhkharuna an dukhuliha ba za su makara wajen shigarta ba illa man asani sai wanda ya saba min fa innahu la yadkhulu aljannata awwalan to wannan baya shiga aljanna karan farko sai an masa azaba wa inna ma yata'akhkharu to zai jinkiri musamman idan wannan ya mutu da me da kafirci wa idza ta'akhkhara ko kuma ya zama ya ƙi shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan menene kafirci ne wa idza ta'akhkhara in ko ya jinkiri fa innahu min ahli alwa'idi ma'ana in ya zo daga baya ya shiga aljanna to ya zama ahli alwa'idi ahli alwa'idi sune wanda in Allah ya so ya gafarta musu in ya so ya azabtar da su sannan ya fidda su ya sa su aljanna mimman yu'azzabu fi an-nar ne daga cikin wanda za a azabtar da su a wuta bi qadri mukhalafatihim mukhalafatihim ya kamata ba mukhalafatihim ba gwargwadon sabanin su وعصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابل هذا في النصوص التحريم تونن يا جماعه da wannan zance ai ban sani kun gane me yake nufi da insha Allah hmm an gane ina ji kaman ba gane an fahimta kuru-kuru hmm bai na yauwa shiga aljanna kashi biyu ne دخولا أوليا ودخولا مآليا تكوى رئي وانا كوى رئي منين دخولا أوليا شقاء الجنة كرم فرقو ما أنا نفن يو با حسابي كودا أني حساب za a ce to dai wuce ko ai maka ard ardi shine me abin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ardi shine hisaban yasira wanda za a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya ce eh ya Allah nayi to je ka an yafe ma shiga aljanna to wannan kaga ya shiga dukhulan awwaliyan ko kuma ai masa munakashar hisabi tun aka yi masa munakashar a kwakwalo a kwakwalo a kwakwalo shi ma Allah ya ga dama zai ce to je ka an yafe zai iya Allah abu ne mai sauki a wurinsa wannan shine mene dukhulan awwali dukulan ma'aliyan ko kuma dukulan muta'akhir shi kuma shiga daga baya me ma'anar daga baya ba wai daga bayan wasu sun shiga ba a ana nufin sai an sassama mutum an masa azaba to kuma sai a dawo sai a yafe masa sai a shigar da shi aljanna an fahimci abin duk da azabar Allah ba haka take sassamawa ba azaba ce dan adam la yutiquha ba abu ne da mutum zai ce ko wannan din Allah ka bamu babu mai fatar yayi azab ai masa azabar wuta wutar jahannama ya dan adam ba wurin da za ka yi fatan ka ce ai ko dan ka dan din ba komai sai dai idan aka ce ana fifitawa ka rasa duhulan awwaliyan ai dole ba inda za ka dama sai sai kai fatan ma'aliyan din to Allah sa ba za mu rasa awwaliyan din ba to yanzu zai shiga wani zancen duk da yana da mu'amala da wannan da yake cewa wa yuqabilu hadha fi nususi at-tahrim lafazin tahrim haka zaka ji a qur'ani a Allah ko a manzo Allah a hadisi manzo Allah sallallahu yana fadin Allah ya haramta aljanna ga me kaza da kaza ko yawa kamar a qur'ani wa harrama Allahu alaihi aljanna wanda ya shirka kenan Allah ya haramta masa aljanna sai ce lafazin at-tahrim kamar aljannatu muharramatun ala qati'ir rahim aljanna haramun ce akan me yanke zumunci kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Allah ya haramta aljanna akan wanda yake yanke zumunci to irin wannan nassin ne ya yan uwa wanda yake mai gurguwar aqida sai ya shiga ɓangaren hawarijawa ko mu'tazila ya fidda mutum daga imani ko ya kafarta shi ko ya ce ya shiga manzila bainal manzilatai ne ya ce kuma dan wuta ne kuma Allah ba zai yafe masa ba sai ce gashi nan annabi ne ya faɗi cewa Allah ya haramta wuta ga mai yanke zumunci sai mutum ya samu wani in ya yanke zumunci ya ce to kai ai dan wuta ne ma kawai wannan kuskure ne ba a yin haka nususul wa'idi ba a tabbaka su alal alal ashkhas ina so ku rike wannan ka'idar mene nususul wa'idi la tuqabbaqu alal ashkhasi alal a'yani nake son ce alal a'yani baka dora su akan a'yani kace kai wane tunda Allah ya ce wanda ya kaza wanda ya kaza shine to kai kaza ne ko takfiri ko tafsikan an gane amma me ake yi wa'azi ake da gargadi sai a ce Allah fa ya hana kaza ya ce wanda suka yi kaza ga su hukuncin su don haka in ka ci gaba da yin kaza fa ka mutu akan haka in Allah bai yafe maka ba to fa kaza ne zai same ka wannan kaga daidai ne amma a nan duniya karka yanke masa hukunci cewa dan wuta ne ba a yanke wa mutum a duniya ba a yanke masa hukuncin cewa dan wuta ne ko dan aljanna sai idan nassi ne ya zo a kai duk wanda nassi ya zo cewa dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi dan aljanna ne sahabban manzo Allah sallallahu yan aljanna ne misali da kuma wasu da manzo Allah sallallahu ya ba mu labari cewa yan aljanna ne an gane nassi a kira sunan su to wannan sai mu ce musu wane da wane yan aljanna ne amma duk wanda ba wannan ba in a cikin umumi aka faɗa a ce wanda ya kaza dan aljanna ne to in ya mutu yana yin wannan abun aikin aljanna sai ka ce mu ne masa fatan aljanna an gane abin karka ce masa wani dan aljanna in kuma ya mutu yana mummunan aiki wanda akwai nassi a kansa da aka ce an haramta aljanna a kansa ko an ce masa dan wuta ko a ce wuta yake ci a cikin wuta yake ci a cikin sa kamar innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran to shi ma karka ce masa dan wuta dan ya ci dukiyar maraya an gane sai a ce laifinka laifi ne na wanda in mutum ya mutu a kansa Allah bai yafe masa ba wuta zai shiga shine haka ake cewa an fahimci abin amma karka ce masa dan wuta domin me tahta mashi'atillah in Allah ya so zai iya gafarta masa wannan abun suna da muhimmanci ka rike su dan a kuskurewa wannan irin fassarar ake shiga harkar kafirta mutane da waɗannan kashe-kashe da makamantan irinsu ayoyi ne na saban Allah suke ɗauka sai su ɗora su akan mutane kawai a ce to ai wanda yake kaza ko duk wanda ya sha giya ko wanda ya kaza wa man lam yahkum bima anzalallahu shi ma fa ulaika humul kafiruna ba za a kawo humul zalimun da humul fasiquna ba kawai sai a ce humul kafirun irin waɗannan abubuwan to kowanne kuma da bayanin sa dake dake na inda ake sanya shi kamar da malamai suka bayyana wannan a cikin littattafan su so ina jin mu tsaya a nan din za mu zo mu sake maimaita wannan dan takaitaccen bayanin za mu dawo mu ce wa yuqabilu hadha fi nususi nan ne za mu tashi darasi na nawa ne zai zama hamsin da bakwai kenan ko to insha Allah muna roƙon Allah mu duki ya sa mu dace Allah ya taimake mu wajen yin abin da yake shine daidai Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa masu adalci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala babban bawan Allah da Allah ya masa rasuwa a jiya da daddare wazirin dutse ya ba shi mashal muktar muhammad allah maɗauki ya gafarta masa da shi da sauran al'ummar musulmi allah gafarta musu allah ya musu rahama allah ya sa aljanna shi makomarsu kurakuransu da laifuffukansu da zunubansu allah ya gafarta musu sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammad